الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
جزاكم الله خيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar lahadi wanda ya daidai da sha biyu ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 447 wanda ya dace ma ɗaya ga watan mars ɗaya ko? jiya 28 ɗaya ga watan mars miladiya ta 2026 da watan turawa watan albashi shi yake kwana 28 watan musulunci bai ya kwana 28 kuma bai 31 domin ci gaba da karatunmu cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka idan ba manta ba a darasin da ya gabata har yanzu dai muna cikin suratul baqara wanda mun gani ayoyi wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kirayi banu isra'ila akan wato su yanka saniya sababin wannan shine wasu daga cikinsu suka kashe wani mutum sai suke neman wane ne yane ne za a yi su zamanto wannan kudan zamana in an yi da wannan suke so su gani wane ne ya zamanto ya kashe musu wannan wato dan uwa nasu suka zo wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ce ma annabi Musa ya gai ya roƙa ma ubangiji ya roƙa musu ubangiji ya zamanto ya sanar da su wane ne ya kashe musu wannan dan uwa to a lokacin ubangiji subhanahu wataala sai ya ce to su je su yanka saniya wanda muke ganin irin gwagwarmayan banu Isra'ila aka ce musu su je kawai su yanka saniya suka dawo suka ce ai annabi Musa a tattakhizna huzuwa shin yanzu zaka rike mu ne wato izgiri zaka ringa mana dan mun ma tambaya zaka ce mu yanka saniya anan ne da suka gani da gaske suke da gaske yake suka ce mishi to ya roka musu ubangiji subhanahu wataala ya gayi musu mariya innal baqara tashabaha alaina ko kuma ya gayi musu mahiya an mahi wato wannan wata irin saniya ce a lokacin ya gayi musu saniya ce wadda take ba tsohuwa ba kuma ba budurwa ba Allah ya ce awanin baina zalika matsakaiciya ce tsakankanin wannan fafaru mata umaru ku je ku aikata abin da aka murce su suka ƙara ce ba annabi Musa fa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha ka roƙa mana ubangijinka ya gayi mana wannan saniyar wata kala ce a lokacin annabi Musa ya roƙi Allah Allah ya gai musu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin wato saniya ce wanda take rawaya rawaya wato John John in wanda ya ciza wanda take da wato kyan kallo wanda in mutum ya kalle da zai ji daɗi haka nan dai su hakura ba suka ce a gai musu wasu wata irin saniya ce innal baqara tashabaha alaina saniyoyi aiska ma sun rikice musu ya kamata a bayyana musu a lokacin ubangiji subhanahu wataala ya ambata musu cewa innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wala tasqil harsa musallamatun la shiyata fiha wato saniya ce wanda bata wato bata aiki bace bata noma bata shayarwa tana wato ita duk ta kubuta daga wannan kuma lashi ya tafiha ba ta da wasu launi daban face wannan launin da aka ambata muku cewa safara Allah subhanahu wata'ala ya ce musu he a lokacin suka ce al'ana ita bil haqq sai yanzu ka zo mana da gaskiya fa zabahuha suka je suka samu wannan saniya suka yanka Allah ya ce wa ma kadu yaf'alun sun kusa da su ki aikata wannan abin da aka umurce su haka Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana bayan wannan Allah ya ce sannan sun maqasat qulubukum bayan wannan sai zukatanku suka zamanto sun yi kaushi sun yi tauri sun kekashe Allah ya ce fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa suka zamanto zukatan naku kamar duwatsu ko kuma sun fi dutsi ma wato tauri saboda a cikin duwatsu ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa innan min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar ai daga cikin duwatsu akwai wanda yake bajewa ruwa ya fito daga cikin shi wa inna minha haka daga cikin duwatsu akwai lama ya shaqqaqu fa yakhruju minhu alma wanda yake tsatsagewa saboda tsoron Allah ruwa ya fito daga cikin shi haka wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah daga cikin duwatsu akwai wanda zai gangaro daga saman dan uwan shi saboda tsoron Allah Allah ya ce wa mallahu bighafilin amma ta'malun kusan da cewa ubangiji subhanahu wata'ala bai rabkana ba game da abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah yana sane da dukkan abin da kuka kasance kuna aikatawa kuma zai kama ku a gobe ranar tashin alkiyama a wannan ayoyi ubangiji subhanahu wata'ala irin ya nuna mana yanda aka zargi banu isra'ila ta yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya zo musu da ni'imomi amma duk da wannan ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya zo musu da shi bai zamanto ba zuciyarsa ta karaya zuciyarsa ta yi taushi bari zuciyarsu ta ƙeƙashe har ta kai ta hidutsi ƙe ƙasa to wannan duka yana daga cikin halayen banu isra'ila kamar yadda yanzu ma aka darasinmu ne yau zan mu gani wasu daga cikin irin siffofinsu na ɗan taɓa shi wasu daga cikin irin siffofinsu da kuma ababen da ni'imomi wasu ni'imomi da ubangiji subhanahu wata'ala ya musu idan yau zamu tashi aya ta gaba fada ubangiji subhanahu wata'ala afatatma'una an yu'minu lakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
ubangiji subhanahu wata'ala yake ce ma mummunai afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah thumma yuharrifuna wato afatatma'una an yu'minu lakum yanzu kuna kwadayi ya ku mummunai an yu'minu lakum cewa yanzu kuna kwaɗayin an yi uminu lakum cewa wannan yahudawa su yi muku imani su yi imani su shigo wannan musulunci wa ƙad kana fariqun minhum alhali wani shashe daga cikinsu yasma'una kalam Allah suna sauraron wato magana ta ubangiji subhanahu wata'ala summa yuharrifunahu sannan su canza wannan magana ta ubangiji subhanahu wata'ala min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun bayan sun kasance sun fahimci sun hankalci wannan abin sun fahimce shi wa hum ya'lamun kuma a sanin su ne suka zamanto suke canza wannan ayoyi na ubangiji subhanahu wata'ala wanda wannan ubangiji subhanahu wata'ala ne yake kira ga mummunai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda mummunai suke kwaɗayin imanin wannan yahudawa su yi imani su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su zo su yi imani to shi ne Allah yake nuna musu cewa wannan kwata-kwata kamar ba za su yi imani bai shi sa Allah sai ce yanzu a fatatu ma'una an yi uminu lakum shin kuna kwaɗayi cewa wannan yahudawa za su zo su yi imani su gaskata abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na abin da ya shahi alƙur'ani da abubuwan da ya kamata ya zamanto dukkan mutum musulmi ya yi imani da su Allah ya ce wa ƙad kana fariqun minhum alhali wato wasu daga cikin jama'a ta wannan yahudawa yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu suna sauraron wato sun saurari magana ta ubangiji subhanahu wata'ala bayan wannan kuma suna canza magana ta Allah subhanahu wata'ala wanda idan ka duba at-taura yahudawa sun sani at-taura yanda aka sabko musu da ita amma dai sai suka zamanto suna caccanza ta wanda wannan halin yahudawa kenan musamman wanda suke malamansu malamansu su suka kasance suna caccanza ababen da yake cikin autar attaura abin da yake na gaskiya yadda Allah subhanahu wata'ala ya san ko da littafin gashi sun san yadda yake amma sai su canza shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wato a sanin su da gaskiyar sun sani sun san cewa abin da suka canza ba daidai bane ba wanda malamai suka ce wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai ka canza abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana ko kuma ka danganta wata magana wadda ba ta Allah ba ka ce wannan magana Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ta wanda wannan yana daga cikin manya-manyan layyuka to shine Allah subhanahu wata'ala yake ce ma mummune yanzu dukkan wannan abubuwan da suka kasance suna aikatawa suna caccanza wato ayoyi na attaura su sanya su da ra'ayinsu su sa abin da ya zamanto shine wato yake bin son zuciyarsu a ciki duk da haka nan kuke so su yi muku imani ai wannan abu ba zai zamanto ba yayi wannan ayoyi da ubangiji subhanahu wata'ala kamar yana ma mummunai ne rarauka cewa wannan kwaɗayi da kuke yi na yahudawa su yi imani ba za su yi imani ba kwata-kwata ba za su yi imani ba kamar ku ba ma kan kulahiya wannan yahudawa ba za su yi imani ba shi Allah subhanahu wata'ala ya ce musu afatatma'una an yu'minu lakum shin za ku yi kwaɗayi kuna yin kwaɗayi cewa su yi imani da ku wa qad kana fariqun minhum alhali wasu jama'a daga cikinsu ya sma'una kalamallahi sun mai yuharrifunahu suna sauraron magana ta ubangiji subhanahu wata'ala sannan su zamanto suna canza wannan magana ta Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wa min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun bayan sun zamanto sun sani cewa da gangam ne wato a sanin su ne cewa wannan abin da suka canza ba magana bace ta ubangiji subhanahu wata'ala magana ce suka kawo daga wajensu suka sauya ta da magana ta ubangiji subhanahu wataala sai Allah yake cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka hadu wato da wanda suke mummunai na al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce ai mu mun yi imani wanda kuma wannan aya zata nuna maka hali ne na munawuci ne na abin da ya shafi yahudawa yana daga cikin siffofin yahudawa shine munawuci Allah ya ce idan suka hadu da mummunai na al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai su ce amanna mun yi imani wa iza hada ba'aduhum ila ba'adin idan suka keɓance shashen su ya shashe suka zamanto sun bar mummune sun koma cikin ‘yan uwansu yahudawa sai su zamanto suna ce musu ƙalu a tuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu kuna ba su labari kuna yi musu bayani game da abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya labarta muku a cikin littattafanku na attaura kuna ce musu kun yi imani saboda a attaura ma an ambata dukkan wannan ababe yace liyuhajjukum bihi inda rabbikum dan a gobe ranar tashin alkiyama su zamanto sun kawo muku hujja sun yi hujja da wannan bayani da kuka gayi wasu kun ce kuma kun yi imani saboda wannan abin kuma a taura akwai bayanin wannan ya ce afala ta aqilun ɗan wannan suke cewa yanzu ba ku hankalta ku ba ku da kwakwale ne wato wannan yake nuna ma munahuci na yahudawa wanda dama a can baya mun gani munahuci na wato al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون to su ma yahudawa daga cikin munahuncin su akwai wannan saboda daman su munahuncin su saboda su bayyana ba ma musulmcin kamar yanda wato abin da ya shayi wa'ancan mummune suka bayyana in suka zo daga baki su ringa hodi musu cewa sun yi imani suna nuna kamar sun yi imani mummune ma ba su dan kwanta ba da su sosai to irin waccan siffa Allah subhanahu wataala sai ya ambata mana su ma daga cikin siffofi na Yahudawa shine munafici wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu alaykum al-anabila min al-ghayz qul mutu bi ghayzikum inna Allaha alimun bi dhati as-sudur kaga da yawa daga cikin ayoyi ubangiji subhanahu wataala yana ƙara bayyana mana cewa ba yahudawan nan wa daga cikin siffofin su shine munafici shi yasa nan ne ya kawo mana yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka hadu da wanda suka yi imani mummunai na zamu na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai su ce musu amanna ai mu mun yi imani mun shiga musulunci da imani kamar irin imanin ku kuma mun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa idza laqul ladina wa idza qala ba'dhum ila ba'd idan suka zamanto sun kebance shasan su ya shashe na yahudawa sai su ce musu atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu za ku zo ku ringa ba su labari kuna ba mummunai labarin wato ababen da ubangiji subhanahu wata'ala ya labarta muku a cikin littattafanku ababen da Allah subhanahu wata'ala ya gayi muku na ingancin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yahudawa sun san manzan Allah manzan Allah ne sun san cewa shi in ne shi wanda suka karanta tun a cikin littattafansu Allah subhanahu wata'ala zai aiko dama mun gani cewa su fatansu ya zamanto an turo manzan daga cikinsu to Allah subhanahu wataala bai turo ba daga cikin su sai zaman to sun shiga adawa da shi kenan sun san siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun zo suna ga imamin munaiwa dama a cikin littafin ma an ambata mana manzon Allah shine annabin karshen zamani to shine yahudawa ɗan uwansu suke cewa yanzu ku kun zo ku ringa gaskata musu cewa lalle manzon Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam li yuhajikum bihi inda rabbikum dan idan an je gobe ranar tashin alkiyama mummunai suna da hujja da su ce wa ai ku daman a cikin littattafan ku ku da kan kuma kun ce mana ai manzon Allah shine manzon Allah ɗan uwan nasu suke ce musu afala taqilu shi yanzu wai ku bukun hankalta ba ba ku ina kwakwallo ku dake kamar yanzu kai ne ga wani na wanda kuna tare da shi sai kuma kai kamar kana da labarin cewa wane zai samu wani abu deja kuma an gani ma duka abubuwan da zai samu sai zo ya samu wannan abin daga hanyar da kai ka santa to yanzu da ka zo wajen yan uwan shi kace eh kware kware fa wannan daman wani ya ce ba da shi zai samu saboda yana da kaza yana da kaza yana da kaza ka gaskata abin wannan amma kuma daman kai dan adawa shi ne da ka koma kuma wajen wasu yan uwanka can daban sai su ringa ce ma kai yanzu ka je ka ringa ce musu wanda su daman kuma matsayin suke su wanda shi wancan ya samu sai su ka ringa ce ka je ka ringa tabbatar su yanzu aka je wajen shari'a ai ce za su ga dan uwanku shi ma kai da kai shi ya bayyana cewa ya san wannan abu to haka ne yahudawa game da imani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mummunai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce ma yahudawa su shigo imani sun zo sun ce musu sun shiga har suke ba su labari cewa ai a littattafan mu ma an zama an ambata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaza to shine ɗan uwan suke cewa yanzu ku bukku da hankali ku je ku ringa ce musu alittattawan kuma Allah ya ambata muku tintiri ga siffan manzan Allah yanzu to in aka je gobe ranar tashin alkiyama suka kawa muku hujja saboda tun daga nan ka san imanin da suka yi kenan mine ba da gaske bane ba to shine Allah subhanahu wataala sai ya ce awala ya alamuna anna Allah ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin wai su ba su sani ba cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya alamu ma yusirruna yana sane ga dukkan abin da suka kasance suna asirtawa wa ma yu'linun da abin da suka kasance suna bayyanawa babu wani abu wanda yake fakuwa ga lamarin ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi daidai ne a waje ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya bayyana magana da wanda ya ɓoye ta Allah subhanahu wata'ala duka yana shi wasirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa asirru qawlakum aw ijharu bih ku asirta magana ku kuje ku yi magana ku a koyi ko a asirce ko kuma ku zo ku bayyana ta Allah subhanahu wata'ala yana sane masani ne ga dukkan abin da yake cikin kiraza masani ne ga dukkan abin da kai abin da baka hadi ba ma inda zaka hadi Allah ya san kahin ka hadi menene zaka hadi wannan shine ubangiji subhanahu wataala fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji subhanahu wataala yace ka gai musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tukfu ma fi anfusikum in za ku koye abin da ke cikin ranku au tubuduhu ko ku bayyana shi ya alamullah Allah subhanahu wataala yana sane da wannan abu shi yasa yana daga cikin ayoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sabkan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ga abin ya musu yauni a suka zo wajen manzan Allah suke cewa ya rasulullah an sabko mana wata aya fa wanda muke ganin wa an sabko mana ayoyi wanda zan mu iya amma wa yanzu an sabko mana wata aya wanda muke ganin bu mai iya manzan Allah ya bata rai yazo ya ce ku ce sami'na wa ata'na ita ce Allah subhanahu wata'ala yake cewa kul in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah haka ne fa yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah subhanahu wataala yace ku san da cewa duk abin da kuka kasamanto kun kudurta a koyi kun bayyana wanda kuka bayyana da wanda kuka asirta da wanda yake cikin zuciyarku ba ku bayyana ba Allah zai muku hisabi akan shi sahabbai suka shiga rudu suka ce yanzu abin da ka kudurta saboda zuciyarka tana raya abubuwa da yawa kai kana raya abubuwa da yawa a zuciyarka wanda duka ba wanda ya sani to wannan abin Allah ya san me kake wani Allah ya san menene karaya sahabbai aka ce za a muku hisabi kuma a kan shi sahabbai suka shiga tashin hankali suka ce ya rasulallah kenan ba wanda zai tsira yanzu kai ka duba ka gani irin abin da kake raya a zuciyarka wani abin in ka raya shi inda ka bayyana shi ai akwai matsala akwai babban matsala wani abin in ka raya shi ai kawurci wani abin in ka raya shi kuma sai a hankali a lokacin Allah subhanahu wata'ala mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu su je su ce sami'ina wa ta'ana manzo Allah yace yanzu kun ringa yin irin na banu Isra'ila za ku yi irin na Yahuda za ku yi ku ce sami'ina wa asaina zan mu zo mu gani mun ji amma mun ki mun saba manzo Allah yace ku je ku ce sami'ina wa ta'ana mun ji mun bi za mu yi gofara na rabbana wa ilaikal masir sai Allah ya sabko amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun Allah ya jero ayoyi ya ce mummunai sun yi imani da Allah sun yi imani da dukkan wannan abin to yanzu heran gwami ya zo Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat aka jero wasu addu'o'i ya tabbata a hadisi cikin muslim wannan ayoyin da suka sauko Allah yana cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana mummunai suna addu'a wannan Allah yana cewa qad fa'altu hakika nayi rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah yace qad fa'altu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah yace qad fa'altu wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqawmil kafirin to dukkan abin da zaka bayyana ko kuma ka asirce ko kuma ya zamanto ka raya a cikin zuciyarka baka ambata shi ba Allah subhanahu wata'ala ya sani shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace awala ya'lamuna shin wai su yahuda wannan ba sani ba cewa annallaha lalle Allah subhanahu wata'ala ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wato ya san abinda suka kasance suna asirtawa da kuma abinda suka kasance suna bayyanawa yanzu in sun zo sun ce ma mummune mun yi imani Allah ai ya san imanin da suka wadi da gaske ne suke ko kuma ƙarya ce suke barantana ku ɗan uwansu da za ku zo ku ringa cewa a'a kun ringa ba su labari game da abin da Allah subhanahu wata'ala ya gani muku liyuhajukum bihi inda rabbikum dan su muku jayayya da shi a wajen ubangiji subhanahu wataala a gobe ranar tashin alqiyama ala kulli hal wannan aya tana nuna maka yahudawa munafukai ne kuma hatta yanzu tun zamanin wancan har yanzu munafuci ne yanzu ka duba ka gani ya duniya yanayin da ake ciki irin munafucin yahudawa da suke hadawa ka duba ka gani su da wannan iran da ake da aka fara yaki a jiya ko jiya ko jiya da aka fara an zamna an za a tattamna a ɗan yi sulhu ko wani abu premier fasafa an zamna ana kaza kaza kaza kafin an sa wata rana za a sake zama da ya ƙasa suka kai misali to ka duba ka gani muna huci to haka suke kuma sun haɗu da wanda suke kahurai su ma amurkan duk yahudawan ne duk ga masu daɗe ne duk tayyar su ɗaya kuma babu ta yadda za a yi ba yahude wallahi ya zo ya gwada maka ƙauna shi ba yahude a wajen shi duk wanda ba ba yahude ba kawai bawan shi ne walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda
Allah subhanahu wataala yace walan tarda ankal yahudu walan nasara yahudawa da yan mushan ba za su yarda da kai ba su ce wannan namu ne hatta tattabi a millatan har sai ka zo kaiwa yanzu ka sage ka bar gashin baki ka dawo ka ce ni ma sabon ba yahudi ne ko kuma ni ma ba yahudi ne african to a lokacin ne za su yarda da kai amma sabanin haka nan duk yanda za su zo ku kulla kawance za su iya zauwa su yaudare ka saboda su munafukai ne a duk inda suke an sha gwagwarmaya da su tun kakannin kakanninsu har zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har kuma bayan manzan Allah zauwa yanzu ana gwagwarmaya da wannan yahudawa وتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أنهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا للذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون to yahudawa yayan uwa duk yanda ka gani yanzu misali wannan yanayi da ake ciki mu mut- mu musulmi malamai suna cewa mawkifin mu akan wannan yanayi duk inda aka buga duk inda aka buga lahiya launi ga musulmi sai dai akwai wanda kake fifitawa akan akan wani amma yanzu wane ne mawkifin musulmi shine isra'ilan nan ya zamanto an an hallaka su saboda irin yadda suka ma musulunci banna kuma suke cikin ma musulunci banna suke kashe musulmai ka duba ka ga yadda suke ma mutane a falastin ka duba ka gani musulmi yanzu ba rawar haka ka duba ka ga yadda yanayin da suka shiga falastinawa musulmi yadda ko a kaba su kaba amma alhamdulillah jiya yau in ka duba social rezo zaka ga yadda aka fara mai da kasar su ta kwara komawa wata gazza ita ba Allah subhanahu wata'ala ya lullumka balimkin balimki so muke zamanto an shafe su a ban kasa kuma wannan wani daga wani bangare nasara ce ga musulmi a ce wannan kasa ta Iran dai da ita ma Iran da abubuwanta eh dai da ita ma Iran da abubuwanta wanda suke da yawa amma a yanzu mu musulmi muna goyon bayan Iran ta hallaka wanda suke Yahuda wannan da ɗan mushan shine mawkifin musulmi kada ya zamanto duk da yanzu kaga sun kashe musu shugaba shugaba to ka san su ma airar da tafi ilimin su zata zamanto mai ƙarfi tunda aka yi wannan tun jiya kwana aka yi cikin dare ana barin ana zuba wuta a Isra'ila to matsalar Yahudawa kuma da ka san munafukai da Allah subhanahu wataala yanzu ai ka san a duniyar mu yanzu am duk ababan na'ura da technology da wasu abubuwa yana hannunsu amma duk da haka nan iran ta kutsa take musu barin wuta to kuma daga media ka san media tana ƙara tarwijin abu sai zamanto suna rike kada a ringa yayyada abubuwa yanzu da zaka zo ka ringa dorawa saman kwanta inga facebook ko wani rezo sosiyo kana dorawa an kashe yahudawa an yi kaza an yi kaza nan da kana zaka ga an yi bulokin kwantin ta kaga munafuncin su amma yanzu da ake dora na falastinawa an yi kaza an yi kaza dukkan wannan wa bisa ganin abubuwan da suke sai wannan yadda ka san fir'auna haka suke haka yahudawa suke Allah kare mu daga sharrin su to ala kulli hal nan duka yana Allah subhanahu wataala yana nuna mana wato irin abin da ya kasance na munahuncin yahudawa sannan kuma zan mu gani Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da cewa shi masanin dukkan abin da ya kasance mutum zai boye ne ko kuma abin da zaka bayyana ne ubangiji subhanahu wataala yana sane da wannan abu sai Allah subhanahu wataala yake cewa ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون Hmm.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab haka daga cikin yahudawan nan akwai wanda suke al-ummiyun al-ummiyun jam'i ne kace na al-ummi wanda yake bai iya karatu ba bai iya rubutu ba to daga cikin yahudawa akwai wanda da yawa la ya'lamuna alkitaba basan ba wato abin da ya shahi karatu ba busan ba karantawa illa amani sai dai wato a busan ba rubutu illa amani sai dai wasu an same su suna da wasu gurace-gurace ko kuma wasu an same su suna da wasu tsantsa kawai na karantawa na tilawa yana daga cikin a siffanta mutum cewa wani ummiyi ne bai san komi ba ka iya ba rubutu ba ka iya ba karatu wannan siffa ce game da mu siffa ce wadda take kaskantacciya amma game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wata mu'jiza ce mu'jiza ce Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummi wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba kuma ya zo da wannan alqur'ani dan ya zamanto an zo musu da mu'jiza ku kuna cewa kuna jin fasaha kun iya larabci kun iya yare kun iya magana kun iya rubutu to ga wani wanda bai iya rubutu ba da karatun ya zo muku da wani abu wanda kun gaza ku zo da irki wannan dan a nuna maka mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah bai karan bai bashi ba iya rubutu kai ya faru lokacin da aka yi sulhu da Hudaybiyya da aka zo za a yi sulhu Ali shine mai rubutawa ya rubuta wannan shine abinda ya zamanto an yi sulhu tsakanin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma Qurayshawa Suhaili yace a'a sai an goge Rasulullah inda mun yarda rasulullah ne ai da ba mun hana shi bai shiga makka ali yace wallahi shi da manzo Allah yace goge rasulullah ali yace haba ya rasulullah da hannuna ni bazan goge rasulullah ba saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da hannun shi yace ya goge sunan da aka rubuta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce mishi gwada min ina ne ina ne aka rubuta rasulullah kaga ni manzo Allah karantawa ma bai iya ba amma wannan sharafi ne Allah ya bashi Qur'anin nan kuma yazo ya zo da shi kuma kawurai mushrikai aka kalubalanci duniya suka kasa zawwa da koda gulgudan da aya guda ta irin Qur'ani wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtilun kaga ubangiji subhanahu wataala yana ambata mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai baka kasance ba kana karanta wani littafi ko kuma kana rubutawa barantana ma a zo a ce a'a ai laddiya ne yayi je ya rubuto to manzon Allah bai iya rubutawa ba bai iya karantawa ba yazo da wannan alqur'ani mu'jiza ne ko a cikin yahudawa
bayyinatun في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wannan alkur'ani yace wasu ayoyi ne a kirazan wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi yace ba kowa ke musau da ayoyinmu ba sai wanda suke azzalimai kaga su yahudawa sun san wannan alkur'ani magana ce ta ubangiji subhanahu wataala sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah subhanahu wataala kawai sun musani Allah ya ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun san cewa wannan gaskiya ne kawai suka musa suka kiya suka hau wato turmin sai dai a kashe tsohuwa akan daudawalla kamar yadda Hausa suke cewa kawai sun kiya saboda mine saboda girman kai nasu Allah subhanahu wata'ala ya ce ka sannu ka duba ka gaya ne karshen azzalumai zai kasance to ala kulli hali ubangiji subhanahu wata'ala nan yana ambata mana cewa a cikin yahudawan nan akwai wanda basu iya ba rubutu basu iya ba komi sai tantar giriyar karatu kawai karantawa ne kadai suka iya yi karanta attaura Allah subhanahu wataala yace wa hum wa inhum illa yazunnun bari dai wannan kawai ba ce wani wato tunanin su ne da zata-zata suka kasance suna yi wanda ba su san komi ba face lafazin wannan na attaura bisa aiki da ita bisa da ba san ba ma'anar me ake nihi da ita wanda kuma wannan aya tana nuna mana irin wanda zai zo kawai ya ringa karatun alkur'ani ba tare da sanin ilimin shi ba ba tare da sanin ba'anar shi ba ba tare da san fasarar shi ba wannan kaskanci ne kuma ba haka ba ya kamata kai mutum musulmi ka kasance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bisu daukan aya goma ba ce sai sun hardace ta sai sun san tafsirin ta kuma sai sun yi aiki da ita kai da ni aya nawa muka hardace wani zaka gani cikin al'umma ya hardace qur'anin amma ya zo ya zamna ya fasar dama ƙur'ani ko sura ƙarama bai iya ba ya hardace alƙur'ani kuma bai aiki da alƙur'ani kaga wannan siffa ce daga cikin siffofin yahudawa Allah ya ce a cikin su akwai wanda basu iya ba rubutu kawai sai dai tilawa a taura sun san gashi nan abin da aka karanta kuma bisa aiki da ita kina kaga siffa ce wanda take mummuna kai dan adam musun musulmi wanda Allah subhanahu wataala ya baka alƙur'ani abu na farko da ya kamata ka san me alƙur'anin nan yake dauke da shi ka karanci alkur'ani ka duba ka sabai aya biyar biyar biyar biyar da biyar suke harrace alkur'ani su harrace su san ma'anarta su yi aiki da ita a tare ake tahiya amma musa tsanin wannan ya kamata islamiyya dan canza yanayi ya zama to a ringa tahiyan ma yara tun harko a ringa taho musu da mene da fasara alkur'ani da tarjama alkur'ani don su ɗauko ta da ma'ana misa ya zama to kake gani irin ƙasashen larabawa yaro daga ya taso dija kawai daga ya ɗan yi karatu sai ka gaishe ya zama hamshakin mai ilimi saboda alkur'ani da miye da yaransu ne da larabci to an gani maka allah ya ce ya ayyuwan lazina amanu kaza dija ka san menene aka ce ka har da a lokacin da kake har da ka san me ya aka wani to lokacin da ka tashi ka harrace alkur'ani tare da mi ka harrace tare da tafsirin shi tare da ma'anar shi kawai manya-manyan littattafai ne zaka duba ka ƙara ganin irin yadda malamai suka yi bayani kuma da ka zo karantawa karantawa zaka amma mu yanzu yaran an koya mana sai an zo kuma yin gwagwarmaya an ɗauki sabon darasi na fasarta alkur'ani bancin shi kuma tuwa a zo a dawo kuma a ringa neman ya za a yi aiki da ƙur'ani a yi aiki da karantarwar ƙur'anin nan to amma da zai zama to an taso ga baki daya ana ta ya zaka ga abin an tashi da mutane wanda suke ba su ilimi da mutane wanda suke hazikai da mutane kuma masu tsabbaka shari'ar musulunci yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masalul ladina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الفاسقين kaga ubangiji subhanahu wataala yana kwatanta ma yahudawa wanda suka rike at-taura wanda amma bisa aiki da ita kai ne ka harbace alqur'ani kuma baka aiki da shi baka san ma'anar shi ba baka san komi ba izininka biyu baka san fasarar ko fatiha da kyau Allah ya ce to ka basalil hibari ya habilu asfara kamar jakki ne wanda aka ɗoro mashi littattafai kai ne kana da wani jakki to kana da littattafai he ka zo ka ɗora ma jakkin nan littattafan nan sun amfani me ya sani ma da su ba ya je wai kwanta ya burki dan duniya ma to kwatankwacin ka wanda ka san karatun zalla baka san ba me baka san ba ma'anar su baka aiki da ita to dole ya zamanto kana kokarin sanin ma'ana alkur'ani sanin abubuwan da alkur'ani ya karantar abubuwan da ya kumsa don ya zamanto kada ka zamanto irin siffa ta abin da ya shafi yahudawa Allah subhanahu wata'ala ya kare mu to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim Allah ya ce tsananin azaba ya tabbata ga wanda suka kasance suna rubuta wato wannan rubutu littafi da hannunsu sun maye ƙuluna sannan su ce haza min indillahi ai wannan da kuke gani daga wajen Allah yake Allah yace li yashtaru bihi samanan qalila dan su saida su samu wani abu wato na dukiya wanda yake dan kadan Allah yace fawailul lahum mimma katabat aydihim bane da narkon azaba ya tabbata ga abinda wannan mutanen suka rubuta da hannunsu wa wailul lahum mimma yaksubun azaba ta tabbata ga abinda suka zamanto sun samu sun tsururuta akan wannan abu da suka kasance sun sayar wannan ƙarin siffa ce Allah yake baka ta Yahudawa can mun gani yuharrifuna kalima suna canza wato magana daga wurinta nan Allah subhanahu wataala ya gayi mana yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu suna sauraron magana Allah sannan su canza magana ta ubangiji subhanahu wataala to ya suke canzawa shine Allah ya ƙara baka misali yace fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim narkon tsananin azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu at-taurai da suka zo sai suke canza ta sai su duba abin da ya zamanto ya yi daidai da ra'ayinsu abin da ya zamanto ya yi daidai da son zuciyarsu sai su zo su goge magana Allah sai su rubuta nasu kuma su ce mine su ce haza min indillahi wannan wa daga wajen Allah yake kaga bina daga cikin babban zunubi shine ka danganta ma Allah abin da bai faɗi ba ka ce Allah ya ce kaza alhali Allah bai ce ba wannan babban laifi ne babban laifi ne ka zama to ka yi magana taka ka ce amma magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على تعلمون kaga ubangiji subhanahu wata'ala ya jiro mana ababan da ya haramta alfasha ce abubuwa din na ƙi da Allah subhanahu wata'ala ya haramta ya zo sai ya gayi mana kuma ya ce da ka haɗa bautar Allah subhanahu wata'ala da wani kuma sai mahalli shayar ya ce wa an ta kudu alallahi ma la ta'alamu na da ku faɗi abin da ku gai wata magana ku ce Allah ya ce kaza alhali ku ku sani ba ƙarya kuke Allah subhanahu wata'ala bai ce ba haka nan to nan yahudawa Allah subhanahu wataala sibbar su suna canza magana Allah su sa maganar su Allah yace to tsananin azaba ya tabbata ga wa'annan wanda suka kasance suna rubuta littahi wato ana magana at-taura suna canza abin da yake cikin at-taura da hannayensu Allah yake sun mai kuluna sannan su ce wannan abin da suka rubuta in suka zo da shi su ce haza min indillahi ai wannan fa ya sabo ne daga wajen Allah saboda min yashtaru bihi dan su saida su samu wani abu ko kuma su samu wani abu wanda za a basu anan zai ƙara baka misali hatta a dawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo mutum ne ya zo yana so ka gayi mishi wani abu na addini tambaya ta addini ya shiga cikin wani rudu yana so ya san menene hakikanin hukunci na addini game da wannan magana game da wannan mas'ala ka zo kai kuma saboda kare abincinka ko kare kujerarka ko kare matsayinka ko kare wani abu wanda zai baka ka ki gayi mishi abin da Allah ya ce ka gayi mishi wani kuma ka ce haka shari'a ta ce kaga wannan kayi ne ka faɗi da abin da Allah subhanahu wata'ala bai faɗi ba kuma ka danganta shi ga Allah subhanahu wata'ala da yawa akwai irinsu zaga mutum dan kare kujera shi ko kare abin da zai samu shi yasa anan Allah ya ce liyashtaru bihi thamanan qalila dan ya samu wani abu wanda yake na duniya dan kadan saboda maslaha kai ne wani yazo ya ce ma malam wallahi ga wata zakka an kawo aka baka ce amma fa akwai matsala wannan zakka akwai ɗan riba a ciki haka riba ai an kawo tun da ka wannan an huce wajen to wannan kaga zaka shiga cikin nan kuma siffa ce ta mi siffa ce ta yahudawa to ka iqis ala zalika dukkan ababan da zai zamanto ga yanda Allah subhanahu wataala ya karantar kai ka zo ka juya ka ki bayin shi wannan saboda son zuciyarka ko kuma kare abincinka ko kare matsayinka ko kare wani abu wanda zaka samu dan kankan ne wanda yake na duniya anan zaka bar shi shi sa Allah ya ce narkon azaba sai ya ce to fa wailul lahum wail idan ta zo a alqur'ani malamai suka ce wail ana nihin wato wani kwari ne a cikin wutar jahannama wasu suka ce a'a ana nihin narkon azaba tsananin azaba ya tabbata ga wannan ala kulli hal in kwarin ne in azaba ce duka dai mene duka dai ba dadi duka dai kuma wutar ce Allah subhanahu wata'ala ya kare Allah ya ce to narkon azaba ya tabbata mimma katabata aidihim game da abin da suka kasance suna rubutawa da hannunsu suna cewa wai daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake Allah ya ce fa wai wa wailul lahum mimma yaksibun ya munana wato abin da suka ga zamanto za su samu wail azaba ta tabbata ga abin da suka tsururuta wannan abin dan kadan da suka samu wato zai zamanto musu azaba a gobe ranar tashin alkiyama
الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سبحان الله yana daga cikin haɗarin ka zamanto kana sayar da wani abu na addini irin wannan ka gayi abu akan son zuciyarka saboda kare matsayinka saboda kare abincinka kamar yadda suke cewa Allah subhanahu wataala akwai abubuwa guda uku banda azaba da aka tanada ma a gobara na tashin alkiyama abu na farko ubangiji subhanahu wataala bai kallanka a gobara na tashin alkiyama bai kallanka la bai ma magana na farko la yukallimuhu Allah Allah bai ma magana Allah ya ce bai ma magana ai ka san ka shiga halin haulayi sannan wala yanzuru ilaihim Allah baya kallon ka a ce ba a ma magana kadai ya ishe kasancewa ba a kalle ka ba ma to a tana yawa ka ce in ba ma ba magana an kalle ka a sama ido to hai aka ce kuma ba a kalle ka ba ma kai ne ka zo kana neman wani abu wajen alaji walillahi almasalul a'la kana ta magana kawai ya juya kai bai kalle ka ba ma bai ma magana Allah kuma ya ce wala yi zaki Allah ba zai tsarkake ku ba sannan kuma kuna suna da azaba wadda take mai radadi a gobe ranar tashin alkiyama to wannan kadai a barka saboda menene bi sababin magana Allah ka canza ta ko kuma an zo an tambaye ka abu wanda yake gashi nan na addini ka canza shi ka ce a kaza kaza saboda ka kare abincinka ka kare kaza ka kare kaza ka kare kaza to abu ne wanda yake da hadari mutum yayi magana akan shi yasa malamai suke cewa wannan shine yake nuna maka irin hadarin hatta fatawa hadarin fatawa mutum ya zo kau a irin wannan lokaci Allahu musta'an mala zaka gani wallahi wallahi a irin wannan lokaci shi ho fatawa me fatawa wani ya zo yana tambaya ka zo ka hau kujera ka bashi amsa wannan amsar da ka bashi a madadin ubangiji ne ho ka bashi a madadin ubangiji subhanahu wataala ka bashi to abinda zakka bashi Allah ne ya faɗi shi yasa ka bashi to in ka ganye mishi wani abin kuma a matsayin cewa wannan abin daga wajen Allah yake ka gani ka shiga cikin nan kaga ka shiga cikin nan shi yasa yana daga cikin yin fatawa dole ne ka dauki taka tsantsa abinda baka sani ba baka sani ba abinda ka sani kuma gulgudan abinda ka sani ka isar mafi yawa irin wannan zamani saka ga kowa yana karatu kowa yana karantarwa lasiyama harkar media kuma zaka gani mutane yanzu babu wanda yake bambance wane shine malami wane ba malami ba wane zai iya baka amsa kaza wane ba zai iya baka amsa kaza ba wane ya bujiro ma da tambaya kaza da kaza da kaza muna buƙatar sani baka sani ba ce wallahi kai ma he ka tambayi malam saboda dukkan saninka akwai wanda yake ka sani shi ilimi wasu maratib ne guda uku ga ɗalibin ilimi akwai martaba ta farko ta ilimi idan mutum yana kanta sai ya ringa ganin shi ho ba kowa ba ne shi ya fi ƙarfin kowa afuwan shi ho wani ne ba yanzu wannan in ka ji ka a wannan to wallahi ita ka tsantsa kuma mafi yawan mutane daga ita ce ake kwanciya duk wanda ka gani ya zo yana nuna shi shi shi ne a ilimi ilimi lasiya ma na addini kai har ilimin wanda yake na boko mutumin da zai zo ya ringa gwadawa shi shi shi ne shi ya sani shi wani duk basu sani ba to akwai matsala to barantana na addini kana nuna kai kai kai ne kai yanzu ka kai kimma manya manyan malamai malamai na Allah zaka gani malami na Allah yayi fatawa ya gayi wata magana akan wata mas'ala sai kai ka zo da wani saninka wanda dukkan iliminka a unguwarku in a ce ka hudo malami biyar wanda suka karantar da kai ba ka samu ba a ka duba irin malamai wanda za a ce ma irin su imamul bukhari wanda za ka ga malamai sama da dubbinai suke da bila adadi ya yi karatu wajen wani ya yi karatu wajen wani ya ɗauka wajen wani kai yanzu a garin na ka hudo malamin ka goma wallahi ba ya iya hudowa ba amma shi zai so ya zamna ya diddigi ya ce ma ai wannan magana haka ce to wannan duk wanda yake irin wannan wallahi ya zaman to ya kuka da kanshi hanya ce ta tadewa hanya ce ta tafiya sannan kuma hanya ce wadda kalla mutum yake dawowa saboda akwai wata ɗabi'a ta ɗan adam duk lokacin da ɗan adam ya yi garaje ya huto ya gayi wata magana wadda kuma maganar nan kuskure ce to dawowar shi ya yi taraju'i sai allah in ya ji kanshi radda zai dawo kai ne ka tara jama'a ka zo ka ce masa a ai kaza shine hukuncin kaza can sai kuma gaskiyar ta bayyana ba haka nan bane turar da zaka huto ka gani ma wannan mutane da ka zo ka ce a bayanin da na yi ba daidai bane ba to dan adam yana da mene jin wani abu cewa to shi yana daga cikin kuma shedan he tilama yau yanzu ka gani musu ba haka nan ba kenan ka gani an girmama kan da ake shi kenan ya ce a kai wani da da muke zama wajen shi ai wani ne shi kuma ba haka nan bane ba ka sani eh ban sani ba akwai wanda ya yi sani martaba ta biyu shine kuma mutum in ya shiga kanta ta ilimi sai zamanto yana da tawazu yana da kankantar da kai zai zamanto a ce kaza a a akwai malamai bara a tambaye su mu almajirai ne mu muna nema ne mu kaza mu kaza mu kaza to martaba ta uku kuma idan mutum ya kai duk sanin shi sai gani ashe shi yanzu bai san komi ba wai wanda ya kai yana da ilimin wanda ana lissafa shi cikin manya-manyan malamai zai zo ya ce maka wallahi wata matsala wadda za a iya tambaya wallahi da yawa za ka gani malamai wanda za a zo a yi tambaya a sai ma lokacin muna karatu za a zo a yi tambaya tambaye kai in aka maka kawace aka kai aka kaza ne sai ka ji malam ya ce bai sani ba kaji ya ce bai sani ba ya kai mamaki to ya aka yi malam ya ce bai sani kai tambayar da aka yi kawai kai zahirin ta ka kalla shi ko malami aka mashi tambaya yana faɗaɗa kwakwalwar shi ne ya ga yaya ne ne wai wannan tambayar me ake nihi da ita kuma a wani yanayi muke ciki amine ne kaza saboda fatawa tana canzawa yanzu sai a zo mu yi fatawa misali anan mu ce a kaza ya halatta sai mu koma a gadas kuma a tambaye mu magana mu ce haramun ne saboda me saboda wada'in ya canza al'umma ta canza jama'a ta canza la'alla a can akwai wata matsala wadan aka bar wannan abin zai zamanto barna ce zai ta faru la'alla kuma anan kuma abin babu shi to wani wanda bai sani ba kuma sai ka gani wallahi to abin da ya shahi ilimi da yin magana akan fatawa ba da amsa akan tambayoyi da za a maka mutum ya ɗauki taka tsantsan saboda kana magana ne da sunan ubangiji subhanahu wataala to kuma idan kana magana da sunan ubangiji subhanahu wataala dole ka kiyaye abinda ka sani shine gaskiya ka sani mawa ne in ka ida ma kuma ka ce Allah ne mafi sani saboda Allah ya fi ka sani da Allah akwai abin da kai baka hankalto ba akan wannan tambaya yana daga cikin wata rana aka zo aka ma Imam Malik tambayoyi ana jin Imam Malik Imam Malik an ce babban malami wasu suka zo mishi tambaya wajen tambaya 40 eh a mishi tambaya ya ce a ladiri ban sani ba a mishi tambaya ban sani a cikin tambayoyin ko ya amsa uku ko hudu ce hukuncewa ne shine babban malami kuma mun zo mun yi ta mishi tambayoyi ya ce bai sani ba to bai sani ba bai sani ba malamai suka ce cewa ban sani ba ma rabin ilimi ne rabin ilimi ne ka ce ban sani ba saboda wani ba ya iya cewa bai sani ba daga an zo zai ce a to mu ne sal din mai tambaya ya zo ya wani din mai tambaya ka zo za a baka amsa kana kaza ya bugo ya bada kana kaza ya bugo ya bada kana kaza ya bugo ya bada Allah kare mu Allah kare mu ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون kaji ubangiji subhanahu wataala yace liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah za su dauki wato zunuban su cikakku a gobe ranar tashin alkiyama wa min auzarin ladina yudilluna bighairi ilm da zanubban wanda suke batar da su ba tare da ilimi ba wani ya tambaye ka baka sani ba ban sani ba amma ka zo ka kirkira kai kaza kai kaza ka batar da shi yaje ya baci zanubin ka yana nan cikakke zaka dauka gobe ranar tashin alkiyama da kuma zanubin shi da ka batar da shi Allah ya ce ya muna da abin da zasu zamanto sun daukaka sun samu na zanubi Allah subhanahu wataala ya kare to ala kulli hal nan Allah yana gai mana cewa game da yahudu narkon azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta ababe wato a cikin attaura ko kuma ka yi magana ka ce wannan abu daga Allah yake alhali kuma ba daga ubangiji bane ba liyashtaru bihi samanan qalila dan ka samu wani abu wanda yake dan kankani na abin da ya shafi duniya Allah ya ce fawailul lahum mimma katabat aydihim ya munana narkon azaba ya tabbata game da abin da hannayensu ta kasance tana rubutawa wa wailul lahum mimma yaksibun azaba ta tabbata ga abin da suka kasance suna suna samu sai Allah ya ce wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda qul أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون Ubangiji subhanahu wata'ala dai ya ci gaba da hakaito mana gaba da abin da ya shafi Yahudawa. Yahudawa suka zo suka ce ma mummune, wa suke cewa lan tamassanan naru illa ayyaman ma'aduda kai kusan da cewa mu fa yahudawa wutan nan ma da kuke magana wutar jahannama ba za ta shahe mu ba illa wasu kwanuka kididdigaggu mu ba mu ba shiga wuta in ma mun shiga wasu kwanuka ne kididdigaggu zan mu shiga Allah yace qul attakhaztum indallahi ahdan to wai yanzu ku kun dauki alkawali ne da Allah cewa wutan nan ba ta shahe ku bai kwanuka wanda suke yan kididdigaggu yace am taquluna ala allahi ba la taf'alu falan yakhlifa Allahu ahada to idan kun dauki alƙawali ne da Allah Allah ya muku wannan alƙawali to Allah kuma bai saba alƙawalin shi haka zai cika muku kwanakin an kididdiga guza ku zaman to kun shiga wuta amma kuma ko kuma am taquluna ala Allah ba la ta'amalu ce bari dai kuna faɗin game da abin da ba ku sani ba ne game da ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan yahudawa wata rana sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai aka kawo mishi wani abinci abincin sai suka sa kwazo aka sa kwazo da aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kirawo dukkan wasu yahudawa wanda suke nan aka kira su aka zo ya ce zai musu tambaya amma su waɗi mushi gaskiya gaskiya za su waɗi mushi ba ƙarya zala sallallahu alaihi wasallama daga cikin tambayoyin sai ya yanke musu magana cewa kuna cewa wuta ba za ku shiga wuta ba kawai zai ce a za su shiga ɗan kwanuka ɗan ƙididdigaggu amma kuma bayan su al'umma manzan Allah wai za su maye gurbinsu manzan Allah ya ce kalla ba wannan magana ba za mu zamanto ba al'umma ta maye gurbinku kuma wannan abu ƙarya ce babu shi a cikin littafin sannan kuma tambaya ta biyu zala sallallahu alaihi wasallam sai ya musu cewa a wannan abincin da kuka kawo sun kun sa mana fazo ne dama sun yi alƙawari sun ce gaskiyar su sai suka juya suka ce eh mun sa saboda amma mu gane in kai annabi ne ba za ka ce ba amma in kowa ba manzo bane ba ci zakai kuma yin mu huta da kai kaji yau bai yahuda ala kulli hali su a ganin su wai wutan nan da za su shiga kwanaki ne yan ƙididdiga wasu malaman tafsiri suna hakaitawa cewa wai kwana arba'in in nan da suka bauta ma maraƙi da suka bauta ma ɗan maraƙi wannan iya kwanakin nan za su shiga wato wuta amma kuma ba haka nan bane shi yasa nan Allah subhanahu wataala da suka ce wato wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda suka ce ai mu wuta ba za ta shahe mu ba illa ba ce ayyaman ma'aduda wasu kwanuka wanda suke kididdigaggu Allah ya ce ƙul ga yi musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam attakhaztum inda Allah ahadan shi wai kun ɗauki alƙawari ne da ubangiji subhanahu wata'ala cewa bakin kwanuka kaza ne za ku yi a cikin wuta ko kuma to in kun ɗauki alƙawari ku san da cewa falan yukhlifa Allahu ahdahu Allah subhanahu wata'ala bai saba alƙawari in Allah ya alƙawali cika maka alƙawali zai in dai har kun dauki alƙawali me kuma alƙawalin alƙawali shine kawai kai imani da Allah kada ka hada bauta Allah da wani in kai wannan kai aiki managarci zaka wuta ba ta shahe ka ba amma ba kai ba wannan ba magana cewa kai wuta ba ta shahe ka ba Allah sai ya ce musu am taquluna ala Allah ma la ta'lam bari dai kawai wannan kuna faɗin game da ubangiji subhanahu wataala abinda ba kasance ba wato kuna abinda ba kasance ba kun sani kawo haka shaci faɗe je kuke faɗi cewa wai lanta wasanan naro illa ayyamun ma'aduda shi yasa can zakari suna ambatawa cewa a'a ai yahudawa ba za su zamanto sun shiga wuta ba har su ma nasara ba za su zamanto sun shiga wuta ba ko ma sun shiga kawai yan kwanuka ne wanda suke kididdigaggu to Allah subhanahu wataala sai ya musu raddi cewa fa in dai ba alƙawali ba kuka ɗauka da Allah to ba wannan bane sai Allah ya ce bala man kasara sayyi'ati kusan da cewa tabbas dukkan mutumin da ya aikata wani abu wanda yake mummuna dukkan mutumin da ya aikata aiki wanda yake na lalatacce to wannan wutar zata zamanto ta same shi shine yace wa ahabatu bihi haqi'atuhu kusakuran shi da laihishikan shi da dukkan wasu abubuwa suka zamanto sun kewaye shi Allah ya ce to fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wannan sune ɗan wuta kuma za su dawwama a cikin wuta sharadin shiga wuta shine ka kafirce ma Allah kana kafirce ma Allah to zaka dawwama a wuta yana daga cikin kuma wanda zai shiga wuta shine wanda bai sabo in Allah subhanahu wataala bai ra'am bai maka barahama bai ji kanka ba sai a saka wuta ya zamanto gwalgwalin zunubanka sai zamanto an gafarta maka kuma ka shiga aljanna in kana da imani amma kuma takan yi mutum mai sabo ya je gobe ranar tashin alkiyama ba sai ya shiga wuta ba Allah ya gafarta mashi shi yasa Allah daga cikin aqida ta musulmi ta mummune aqida ta ahlus sunna wal jamaa dukkan mutumin da ya mutu yana aikata aikin sabo yana karkashin kulawa ta ubangiji subhanahu wataala in Allah ya ga dama ya azabtar da shi in Allah subhanahu wataala ya ga dama kuma ya gafarta mashi amma kuma dukkan mutumin da zai mutu yana kafirci ya ƙi imani da manzan Allah ya ƙi imani da dukkan wannan ƙur'ani ya ƙi imani ya ƙi shiga musulunci to wannan babu kokwanton cewa wai kakkai ma wani tunanin cewa a ashiyoyi yana ƙarƙashin mashi'a a shi wannan kawai direct ne kuma khalidi na fiha saboda bai mutu ba da imani ya mutu akan kawurci shi kuma dukkan mutumin da ya mutu akan kawurci ba ta yadda za a yi samu wato jin kai na ubangiji subhanahu wataala a gobarar tashin alkiyama wanda ya mutu akan kawurci wutar jahannama ita ce makomashi kuma khalidi na fiha zai dawwama a ciki to shi yasa nan ubangiji subhanahu wataala yake ambata mana wa dukkan mutumin da ya kasance ya aikata ayyuka na laifi ya aikata ayyuka na zunubai zunuban shi suka zamanto sun kewaye shi ko ila zunubi Allah ya ce to fa ulaika ashabun nari wannan sune yan wuta hum fiha khalidun za su dawwama a cikin wato wannan wuta sai Allah ya ce walladina amanu wa amilus salihati amma wanda suka yi imani suka aikata aiki wanda yake managarci ulaika ashabul janna wannan sune yan aljanna hum fiha khalidun za su dawwama a cikin aljanna da Allah mu tsaya a nan gobe sai mu tashi kan wannan ayoyi da fata abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zukatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin